الذي ووصاله فقد كان لي تذكاره وحيانه الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله
ومن عملي مدح له وفناؤه فقد زين لي نوره وجماله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله رضيت بظهر حاتمي وإنني فداني جمال المصطفى وجلاله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله وقارب المولى العلي جل ذكره وقد بين الإنسان خلقا مثاله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله وقد سطر الرحمن في الأرض ذكره أروبة من ذاته نوال الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله بكل أمان ذكره وصلاؤه وذكر مرح المصطفى وجماله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله ومن قبل في التوراة من كريم الله لو كان واحدا من أمة خير الخلق ذاق مقاله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا وإن الله
جاء روح الله عيسى فإنه من أمته كخلق عام فعاله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله يصلي به المعني يا مولى أمتي يا أم أنثى وعيسى وآله أما الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله ذلك الذي حولا ومجدا له كل وقت إذا ينجل الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الصنفا كالجليد تشافعت عليه بكاء كلهم ذاق حاله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والتعده بنظرة تأتي لنا بالزفر آه وبعد آه ينوى ونن قصيدة شيء تقول بي رباني gausi samdani arifi rabbani khalifan shekul khatmi tijani الشيخ علاج إبراهيم بن الشيخ علاج عبد الله التجاني لطف الله به بجاه سيد الأنبياء والمرسلين ودي أن بشيت رضي الله عنه سنة روح الأدب لما هو منه كم وعدب wannan kasida tana da amfani matuƙa ga dukkan musulmi musamman ma man kana mutamassikan bi auradil mashayikh a ga yadda take bismillahir rahmanir rahim yaqulu ibrahimu نجل الهاج عبد الإله بدر الوهاج يقول إبراهيم شيء مولم شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه نجل الهاج عبد الله أو عبد الإله دن الهاج عبد الله بدر وتم الوهاج من قرن حكي يقول ينا شيوا من بعد بسم الله bayan na fara da bismillah summa alhamdi sannan godiya lillahi ga Allah ziddauli ma'abocin fadala al'azimin majdi mai girman daraja nasihatun minni nasiha ce daga gare ni Ibrahim Khadimul Mustafa ila ikhwani zuwa ga 'yan uwana musulmi baki daya faltumsiku ku yi riko dariqa dattijani da dariqa shehu Ahmad Tijani dariqa Mahadul Fadli dariqa ce ta tsantsar falala wa ridwani da yaddar Allah wasifa an kafa harsashin ginin ta بسنته ده سنة مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم والفرقان ده القرآن ولازم كلازم شيء لازم دريقي لازم ونن دريقة بذا ده لازم تستني ينال الربه أكي سام الربا دنيا ده لاهرة بالتحقيق ده جسكيا فلستا بك زمبا تربه ذاك ربوت في أخذ الدريقي أتشن كربان دريقة تجانية إلا إذا كنت sai idan ka kasance a dawaman a koda yaushe tasluhu kana ne neman gyaran zuciyarka mukammilan ka zama mai cika shuruɗahu sharuɗan dariƙa almuqarrara ababen tabbatarwa a cikin jawahirul ma'ani da kitabul jami da buguya da durra da sauran littattafan dariƙa mukabilan ka zama mai kokowa da adabahu na dubban dariƙa almu'tabara ababen kulawa mu'azziman ka zama mai girmamawa li ahlihi ga ahalin dariƙa jami'an baki ɗayansu lafiyama musamman ma alkhasatu ke bantattun ciki kun mudi an ka zama mai biyayya gare su yace idza shara'ata idan kai niyya fi dikaril wirdi zaka fara gabatar da wurdi falazim adaba ka lazimci ladubba qadar alhaji gurgudan iko gurgudan iyawarka ta'addubu ka zama mai ladabi shi zahirin wa batinin a zahirinka da batininka bihi da ladabi ne wurin kalmaru ake hauhawar da mutum lil mawadin zuwa ga hadarori wata hadaran na shekakal murabbi ka rika halarto surar shehinka mai renon zuciyarka ka za ka shekahu haka nan shehinsa wato shehu tijani bidun raibi ba tare da kokonto ba walazimu kulazimci alhudura hadarto zatin Allah wasu kuna da natsuwar zuciya ka za ka kalwatan haka nan rabuwa da jama'a ka keɓance wuri ɗaya tu'ini tana taimakon almajiri hina wani lokaci wadulub ka nemi murabbiyan shehi mai tarbiyyar ruhi khabiran masanin illolin zuciya nasihan mai nasiha da bin Allah kamil irfani mai cikakken sanin Allah imaman jagora salihan mutumin kirki malliku nafsaka ka mallaka masa zuciyarka fala tudabbir karka rika gigiwa karka rika yin aiki dan san rai sai ka nemi umarninsa wa kun ka kasance kamar yitin kamar gawa a gabansa dawaman matukar zamani tukbir zaka bada labari wala tukhalifu kada ka saba umarninsa walau fasadu ra'ayi bana ko da bacin ra'ayinsa ya bayyana fa kun ka kasance dawaman a koda yaushe zaktisa mai koyi da shi fa kadaun kaga kuskure li shehi wanda aka danganta shi ga shehinka a kawamu shine daidai wa alyaku shi yafi dacewa min almuridi a wurin almajiri mai neman Allah inda man akal amma wurin ma'abota hankali yace la taltafid li ghairihi fil alami wa kun kama law kana duna alami la taltafid kada ka waiwaya li ghairihi ka dubi wani shehinka fil alami a cikin halitta baki daya wa kun ka kasance kama law kana kamar da zai kasance duna alami a ce babu halitta manufar wannan karka zagi wani shehi karkare ne wani shehi amma ka isu da shehinka kawai wannan shine manufa falaysa lil muridi domin babu ga muridi almajiri mai neman Allah gairu zal wali banda wannan wali wato shehu tijani ma'ar rasuli tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama summa maulahu ali sannan ubangijinsa madaukaki yace ma dama gairuhum bi qalbin la yunal ma'rifatul maula aqulu bi irtijal gairuhum kaga wani shehu tijani da manzon Allah da Allah ma dama matakar ya dawama bi qalbin a cikin zuciyar almajiri la yunal ba zai taba samun ma'rifatul maula sanin ubangiji ba aqulu ina faɗin wannan magana birtijal kai eh babu kokonto wa kun ma'a shaykh dawaman tarbahu wa kun muhibban wa niqan fatublihu wa kun ka kasance ma'a shaykh tare da shehinka dawaman matukar zamani tarbahu zaka samu riba wa kun ka kasance muhibban masoyi wa niqan mai tsananin soyayya fatuflihu sai ka rabauta bi qadri ma tuhibbuhu tanalu imdadahu fal qawmu hadha qalu bi qadri ma tuhibbuhu da gurgurdan yadda kake son shehinka tanalu kake samun imdaduhu madadinsa fal qawmu zababbun bayin Allah waliyai hadha qalu haka suka faɗa an tik tarifan talidan fi dalabi ribahu badir in ashara tusibi an tik ka ciyar da tarifan sabuwar dukiyarka talidan da tsohuwar dukiyarka fi dalabir dahu a cikin neman yardar shehinka badir in ashara ka aikata abin da ya maka nuni zuwa gare shi to sibi zaka samu riba wato ko da shehin naka mawadaci ne ko yafi kowa kuɗi a garin su ko shine sarki in dai kana nufin alkhairi a wurin sa kana neman saduwa da abin da yake hannunsa to an fik darifan kawai talidan warda shekaka ka yadda da lamarin shehinka walau abkaka ko da lamarin nasa zai sa ka kuka lakinnahu domin cewa shi shehinka lil khairi zuwa ga alheri ne kada hadaka hakika ke shirye da kai wa haris ala al awqati ay hirsin wa hazar minan tubla bala anqsi yace wa haris kai kwadayi ala al awqati bisa ga lokuta ay hirsin matakar kwadayi wa hazar ka guji min an tubla kada a jarabce ka bala'a nafsi da bala'i na tawayar imani wato karka bata lokacin ka wurin karyace karyace da gulma da zaman dandali da surutan banza lokuta suna da tsada idza ra'aita mazharal jamali la tadga warba mazharal jalali idza ra'aita idan ka hango mazharal jamali mabayyanar jamala la tadga karka daga hanci karka ketar iyaka warba ka yarda da mazharal jalali mabayyanar jalala wato tajallin jalala idan Allah ya baka lafiya ya baka yaya da kuɗi da wadata da masoya da farin jini to karka hura hanci in son samu ne ma ka yarda da talauci da kaskanci da zagin makiya da hali wanda yake koma baya anan ne abin da ake nema din yake wa kullu za amrul ilahi yuzda qad jalla an yutaba fi ma azza yace fa kullu za kaga da jamala da jalala amrul ilahi al'amari ne na Ubangiji, yusda da yake aiwatarwa, ƙajjalla, hakika Allah ya ɗaukaka, an yi utaba daga ya haɗa ka da jamala ko jalala ka care shi, fi ma azza cikin abin da yake aiwatarwa. Allah ya fi ƙarfin ya baka kuɗi ko ya haɗa ka da talauci, ko ya baka lafiya ko ya haɗa ka da rashin lafiya, ko ya baka ‘ya'ya ko ya barka ba haihuwa, ka zarge shi, karka kuskura, duk yadda Allah ya ka yadda kawai. La ta ta'allaman izara aita izayat al-khalqi liza khuliqta yace la ta ta'allaman kada ka ji radadi iza ra'aita idan ka hango izayat al-khalqi cuta daga wurin halitta wanda isan ka da wanda bai san ka ba liza khuliqta ai dan haka aka halice ka dan su cuce ka aka yi ka saboda abin da ke wurin ka baya wurin su ajral azaminhum liyan la tarkana ilaihim bal lil ilahi farkana ajral aza ubangiji yana gudanar da cuta minhum daga wurin halitta liyan la tarkana dan kada ka karkata ilaihim zuwa gare su bal bari dai lil ilahi zuwa ga ubangiji farkana ake so ka karkata yace wa in bulita bi ishtidadin wa shurur fasbir sayati kan sirajin wa surur wa in bulita idan aka jarabce ka bi ishtidadin da tsanance tsanance na rashin lafiya da cututtuka wa shurur da sharrori daga wurin makiya fasbir kayi hakuri sayati kan sirajin da sannu yayewa zai zo maka wa surur da farin ciki yadda kai bakin ciki a baya haka nan kuma a gaba za ka yi farin ciki wa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu isaru wa kullu laylin dukkan dare ba'dahu naharu bayan sa akwai rana wa kullu usrin dukkan tsanani ba'dahu isaru bayan sa akwai sauki bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al-adlani yace bal kai bar wannan zance kullu usrin dukkan tsanani ba'dahu yusrani bayan sa akwai sauki biyu kama ata kamar yadda izo an Ahmad al-Adnani daga Annabi Ahmadu mai kaka Adnan yace idza alimta za ta kunu radiyan hukuman ilahi kullu waqtin baqin idza alimta za idan ka san irin wannan hukunci na ubangiji ta kunu radiyan za ka zama mai yarda da hukuman ilahi hukuncin ubangiji wanda yake kullu waqtin kowane lokaci baqin shi wanzajin yace idza talabta matlaban adimta fadairahu yadri wa ma daraita za dalabta idan ka nemi madlaban wani abin nema adimtahu sai ka rasa wannan abu da kake nema fadairahu to cutar da take cikin abin da kai kake nema yadri Allah ya santa wa ma daraita amma kai baka san shi ba yadfa'u ma yadurru ludfan minhu la tattahiman ilahana fatakzula yadfa'u ma yadurru Allah yana tunkuɗe abin da zai cutar da bawansa ludufan dan tausayi minhu daga Allah la tattahiman ilahana karka kuskura ka tuhumi ubangijin mu dan ka nemi wani abu ka ce sai ya baka dole fatakzula yanzu yanzu sai ka wulakanta sai a kaskanta ka law ya'lamul insanu man rahmanu yalkashurura bahikan insanu law ya'lamul insanu da mutum ya san man rahmanu wa ake kira ubangiji ar-rahmanu yalkashurura da ya haɗu da sharrora daga wurin halitta cututtuka rashin lafiya kaskanci talauci da sauran damuwa bayikan yana mai dariya insan shi mutum wato da mutum yayi ma'arifa ya san Allah kuma yayi usuli hakikatan to da duk sharrin da zai zo daga wurin halitta da dariya abin zai bashi kawai haka masana Allah suke la tatlubu al-izza lil khalqi bila ta'azzuzin inda al-malik la wala la tatlubu al-izza karkarka neman girma ladal khalqi a wurin halitta bila ta'azzuzin ba tare da kana neman girma ba indal maliki a wurin mamallakin halitta la karka nemi girma wurin halitta wala koda ka nema ma ba za ka samu ba dan ba su da komai la tafrahan bi al'umin unhimta wa farah bi man an'ama in aqalta la tafrahan karkarka yin farin ciki bi al'umin da ni'imomin da Allah ya ni'imta ka da su bi al'umin da ni'imomi ko ni'imta waɗanda aka ni'imta ka da su wa farah kai farin ciki da man an'ama da ubangijin da ya maka ni'imar in akalta in kana da hankali wannan shine abin da nake faɗi daimin wurin maulidi mutane da yawa sukan samu kuɗi sukan samu yaya da sauran abubuwa na duniya su farin ciki amma su manta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allahu wal mudi wa al qasim fa kullu ni'matin tazulu duna man azza fa zakal baqi fi kulli zaman fa kullu ni'matin dukkan ni'ima tazulu tana gushewa dole man afda amma banda wanda ya aiwatar da ita fa zakal baki shi wannan wanzaje ne fi kulli zaman a cikin kowane zamani la tahqiranna musliman la tazkura aiba mri'in wal aibu minka qadira la tahqiranna musliman karka wulakanta musulmi la tazkura karkar ka fadin ai aiba mri'in aibun mutum wal aibu shi aibi minka daga gare ka ne fa qadira hakika ake ganin sa yace fa rubba zi imrain agbara walau aqsama bil maula abarra qadrawu fa rubba da yawa zi imrain zaka ga mutum ma'abocin ya gaggun tufa saboda talauci agbara zaka ga shi yayi kura yayi datti walau aqsama bil maula amma da zai rantsuwa da ubangiji bisa wani abu da bai sani ba a barra da ubangiji ya kubatar da shi kadrawau hakika haka haka aka rawaito wato da zai nuna bakin abu ya rantsuwa ce fari ne take Allah zai juya bakin nan ya koma fari saboda zuciyarsa ta yi kyau la taburranna musliman walau zahar durrun ala yadayhi da'aban faktakir la taburranna musliman kar ka cutar da musulmi walau zahar durrun ala yadayhi ko da ko ya bayyana cewa shi ya fara cutar ka da'aban a koda yaushe faktakir ka yahi ba mamaki shi bai san Allah ba duniyarsa kawai yake yi kai kuma ka san Allah wanda ya halicce shi to ko dan wanda ya halicce shi ma ka kyale shi kawai fa inna zal khalqa ibadullahi fala tadur akhi ibadullahi fa inna zal khalqa domin cewa ita wannan halitta ibadullahi bayi ne na Allah fala tadur akhi ibadullahi dan uwana kada ka cutar da bayin Allah walasta tarda man yadurru abdaka wa in asafat taqiyanna rabbaka yace walasta tarda ai kai ba za ka taɓa yadda ba man ya durru abdaka da wanda yake cutar da bawanka wa in asa ko da bawan naka shi ya fara sabawa fattakiyan na rabbaka to saboda ka ji tsoron ubangijinka ɗanka ko bai da kunya baka so a mare shi ɗanka ko da ya zagi wani babba baka so a dake shi to amma kai ko kana cutar da bayan Allah matukar baka so a taɓa ɗanka baka so a taɓa bawanka yaya kai kake taɓa bayan Allah shine shi yace to fattakiyan na rabbaka dan uwana ka ji tsoron ubangijinka wa lazimil huzna wa zikral mauti la tansahu kaza su'alil maiti wa lazimil huzna ka lazimci zama cikin bakin ciki da bacin rai wa zikral mauti da tunanin mutuwa la tansahu kar ka manta da mutuwa kaza su'alil maiti hakanan tambayan mamaci a kabari matukar kana tunanin waɗannan abubuwa to da wuya ka cuci wani da wuya ka zagi wani kuma la budda an tuqaddima ta'alluma فكل شرعة الإله موكبة لا بد babu makawa an tuqaddima ta'alluma ka gabatar da neman ilimi fa kun ka kasance muhkiman mai kyautatawa mai bin hukunci li shar'atil ilahi ga shari'an nan ta ubangiji fal ilmu amri huwa imamul amali kama ata an da khairur rusul yace hasil uluman arba'an zasalik awwaluha irfanu rabbin malik hasil kaneni uluman ilmai arba'an guda hudu zassari ya kai almajiri mai neman shiga fadar Allah awwaluha farkon ilimin da zaka fara nema a rayuwarka irfanu rabbin malik shine sanin ubangiji mamallakin halitta ko mai akhdari shi ma haka ya faɗi awwalu ma yajibu alal mukallabi tashihu imanihi to tasihul imanin nan shine ma'rifar ubangiji to daga nan summa ma'rifat ma yuslu farda ainihi shehu yace والثاني أن تعرف ما يعلق على الإبادات فذا تحقق والثاني ilimi na biyu da zaka nema an ta'arifa shine kasan ma yu'alliqu abin da irataya alal ibadati absa ibadu na tsarki da alola da sallah da sauran ayyuka na ibadu fa za ta haƙƙuƙ wannan shine ta haƙƙuƙi wato ka hada shari'a da haƙiƙa kenan farko ka samu ma'arifa na biyu kuma ga shari'a ka zo ka samu imam malik yana faɗi wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa salisuha irfanu halin nafsi min gadriha wa kaidiha wa dasi salisuha ilimi na uku irfanu halin nafsi shine kaje ka nemi ilimin sanin halin zuciya ta nafsu min gadriha daga yaudararta wa kaidiha da makircinta wa dasi da dasisa ta dasa bom domin wasu mutane su tashi to mafi yawanci abinda zuciya take dasawa ma'abocinta da shi wannan bom yake tashi yace للنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب yace lin nafsi aibun zuciya wato nafsul ammara tana da aibi lil fuadi aibun zuciya nafsul lawama kenan ita ma tana da aibi lil ruhi aibun zuciya wadda take mutma'inna ita ma tana da aibi laysa fihi raibu babu kokonto cikin wannan aibun wato ita nafsu mafi yawa mummuna ne kowa ya gani yana iya ganewa amma aibun fu'adu ba mai ganewa sai waɗanda suka zama wato zababbun bayin Allah aibun ruhi ko sai shehun nan tarbiya aibun nafsu malamai suna ganewa aibun fu'adu mukaddamai ne ke ganewa aibun ruhi shehun nan tarbiya su kadai ke gane shi fal adaba al adaba ya za salih fa innahu al babu li kulli salih fal adaba al adaba ka zama mai ladabi mai ladabi wato abin da yasa kawo ladabi biyu kai ladabi a shari'a kai ladabi a haƙiƙa ya zassalik ya kai almajiri ne neman shiga fadan Allah fa innahu babu domin cewa shi ladabi shine kofa a shari'a kuma shine kofa a dariƙa kuma shine kofa a haƙiƙa li kulli salik ga dukkan mai shiga fadan Allah waltaku khashi'an aka tawadu'in falasta bil wadi'i fi takhadu'i waltaku khashi'an ka zama mai tsoron Allah aka tawadu'i wanda yake dan uwan kankan da kai falasta bil wadi'i ai baka zama wulakantacce ba fit takadu'i a cikin kankan da kai wato ka zama mai tsoron Allah ma'abocin tawadu'u ai baka zama wulakantacce ba dan ka zama mai tawadu'u a cikin halitta fal ilmu wal gina wa khizbun qad atat wa harakatul khabdi fihinna rasat fal ilmu kaga ilimi wal gina da wadata wa khizbun da yabanya qad atat hakika sun zo wa harakatul khabdi da harkoki na kankan da kai fihinna a cikin su rasat ta kafu in ka kalli ilimi zaka ga kisra ya fara da shi gina wadata ita ma kisra hizbu yabanya ita ma kisra wato sun yi ladabi sai Allah idarjanta su sai suka zama masu daraja wal jalu wal faqru wa jadbun qad atat wa harakatu raf'i fihinna rasat wal jalu kaga jahilci wal faqru da talauci wa jadbun da fari qad atat hakika sun zo wa harakatun rabi da harkoki na daga kai fihin a cikin su rasat takafu wato abinda ake nufi shi ilimi yayi ladabi ya fara da wasali kasa ilmu wadata ta yi ladabi ta fara da wasali kasa gina a yabanya ta yi ladabi ta fara da wasali kasa hizbu sai ya zama kowa yana son su jahilci ko sai girman kai ya fara da wasali sama talauci faqru shi ma yi girman kai fara da wasali sama jadbu fari shi ma ya girman kai fara da wasali sama shi yasa kowa baya san su so da haka duk abocin girman kai ba wanda yake san shi kadai yake san kanshi fazi isharatu ka fazi isharatun idza akalta ra'ikatun faltadri ma ulhimta fazi kaga waɗannan bayanai da muka yi baitin nan guda biyu isharatun isharori ne idza akalta idan ka lura da su da kyau ka hankalta ra'ikatun qawatacciya faltadri ka fahimci ma ulhimta abin da muke gaya maka a cikin kwakwalwanka la yaskunu sailu alal ajbali wala alal ashjari fi tahmali la yaskunu sailu ruwan sama baya zama alal ajbali akan duwatsu wala alal ashjari ballantana akan itatuwa fi tahmali a cikin halin zubansa ruwan sama in ya zuba akan dutse gangarawa yake in ya zuba akan bishiya gangarawa yake baya sauka sai dai idan ya samu rami kaga rami yayi ladabi sai ruwa ya taru ciki duwatsu da itatuwa suka girman kai suka tsaya a tsaye sai ya zama ruwan sama baya sauka saboda haka duk mai girman kai madadi bai sauka a kansa in ya sauka ma zubewa zai yace la tarda an nafsika la tarji wala taksha siwa al maula siwahu uhmila la tarda an nafsika kada ka yarda da sharrin zuciyarka la tarju kada kai fatan neman alkhairi ga wani abin halitta wala takshafi wal maula kada ka ji tsoron wani ubangiji siwahu kaga wani Allah umila ai wulakantacce ne babu shi in ma akwai abin jefarwa ne balle ma babu la ta takabbar ya akhi la ta hasuda wala tura'ibal ilaha ka sida la ta takabbar kada kai girman kai ya akhi ya kai dan uwana la ta hasuda kada ka rika yin hasada wala tura'i kada ka rika yin riya bal bar dai ilaha ka sida duk abin da zaka yi kalfa ubangiji wal kibru imma bi ulumin aw nasab aw zummarin aw fi'l da'atin nashab wal kibru kaga girman kai ana yin sa ne imma bi ulumin ko dan ilimi aw nasab ko kuma dan dangane aw zummarin ko dan yawan jama'a wato shehu radiyallahu anhu yana nufi shi duk mutumin da yana girman kai imma zaka ga saboda yana da karatu ne yake wannan girman kai ko kuma iyayensa manya ne ya fito daga babban gida ko kuma dan yana da kuɗi yana da jama'a ko kuma dan yana bin Allah yana kwana sallah ya dauka mutane dubbaci suke to wannan sai ya haifar masa da girman kai dole sai ya samu shi wannan da za su raba shi da wannan yace ma'asiyatun turisu zillal khairu wada'atun turisu kibran sharru ma'asiyatun kaga saban Allah turisu zillan wanda yake gadar da kaskanci khairu ya fi alkhairi wada'atu kaga bin Allah turusu kibaran da ke gada da girman kai sharru wannan sharri ne da mutum ya saba wa Allah yayi kuka ya fadi ya birgima ya nadama ya fi ba Allah yana girman kai yana rena mutane falasta takalusu min al-afati illa bi shaykhin arifin tuwati falasta takalusu ba za ka taba tsarkaka ba min al-afati daga cututtuka da illoli na zuciya illa bi shaykhin sai da shehi wato likita na zuciya arifin masanin Allah tuwati wanda za ka rika zuwa wurinsa kana ziyartarsa فلتمسكا باسم المشايخ إذا أردت نيل إذن شامخ فلتمسكا كيرقو باسم المشايخ da igiyan nan ta shehunnai wato ɗariƙunsu za a ratta idan kana nufin naila izin samun buwaya shanihi maɗaukaki duk ilimin bawa in bai riko da ɗariƙun bayan Allah ba to in bai hankali ba da hassada zai mutu dan zai ga waɗanda ya fi su ilimi ana girmama su shi ba a girmama shi su kuma waɗannan da ake girmama sun ba dan su bane saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an koya masa kaunar annabi ya kafa annabi a zuciyarsa sai zama duk inda a gani sai a cire hula shi kuma malam sai ta larabci bai ga kowa bayan sa ba sai koma hassada da zagi da habaici Allah shi kiyaye خير شيوك الدار بالإدلاق إمامنا التجاني ذو الأخلاق خير شيوك الدار fiyayyen shehunnan zamani bil idlaqi da idlaqin waliyai baki daya imamu na tijani shine limamin mu shehu tijani zul akhlaqi mabocin dabi'u na kwarai barzaku kulli arifin wa ussu lahum wa yanbu'u wa huwa shamsu barzaku kulli arifin shehu tijani shine kabarin duk wani masanin Allah dukkan masana Allah a cikin shehu tijani aka binne su wa ussul lahum kuma shine shugaban su baki daya wayan bu'u shi jaujani shi kogi ne ko kuma wato wato wato wato wa wa mai bubbugar da rahama wa wa shamsu shine ranar sanin Allah wanda ba ta faduwa yace wa khairu kulli turqi bil ijma'i dariquhu aidan bila nizami wa khairu kulli turqi mafificiyar dukkan dariqun sufaye bil ijma'i da ijma'in waliyan baki daya dariquhu ita ce dariqa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin aidan kuma bila nizai babu jayayya yadda yake shine shugaban su to kuma dariqarsa ita ce shugaban dariqun su baki da dan dariqu 300 ne da 33 kamar yadda yazo a cikin hadisi yace wa yastahilu jam'uha bi ukhra أكثر بقائل به في الأخرى ويستهيل بهالتا با جمعها هذا طريقة تجانية بأخرى دوات طريقة أكثر كولا كنتر بقائل دوان دي چه ذاهي هداوا به دا طريقة تجانية في الأخرى أكثر وات طريقة قادرية شاذلية خلوتية نقشبندية da sauran ɗariƙu su da su ƙiya su rufa'iya in ka karɓe su su kaɗai za ka yi za ka iya haɗa da wasu domin dukkan ɗariƙun waliyai gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ba su amma da rigar tijaniya ita kadai ake ba hadawa da wata yace kazzaba waftara alal ilahi jal inni aqulu inna zayyur da bajal kazzaba duk wanda yace maka za ya hada tijaniya da wata dariqa yayi ƙarya waftara alal ilahi yayi kage musu Allah jalla madaukaki inni cewa ni ibrahim khadimul mustafa aqulu ina fadi inna zayyur da cewa wannan wurdi na tijaniya bajal ya ishe ni ba sai na hada da wata ba kai ma in kana bi na ka ji ya ishe ka yace radiyallahu anhu ولازما أذكار هذا الورد إذا لأمري للوصول تهدي ولازما كلازمشي أذكار هذا الورد ذكرور اختياري نونا دريقا أحمدية تجانية إبراهيمية حنيفية إذن إذن كي هكا لأمري نارا إذا وان درينا كي كركشن إيقوانسا تهدي ذاك شريو للوصول إذا قصادوا ذات الله wato a baya ya gaya mana wa lazimu lazima darigi a lazimci karanta wurdin lazimi na wannan dariga a ƙarshe kuma a nan sai ya ce to a lazimci karanta wurdi na ikhtiyari na wannan dariga wurdin lazimi shine istighfari salati hailala shine wato a wurdin lazimi a lazimi wazifa zikirin juma'a shi kuma ikhtiyari sune su hizbul saifi su hizbul bahar da sauransu shine fara kawo su yace hizbul tabarru'i salatul fatih kaza kalahumma alayka fatih kalazimci karanta hizbut tabarru'i wal iftihal wa qara'u babul malik al mutaali salatul fatih kalazimci karanta salatul fatih da ma ugulika kaza kalahumma alayka fatih kalazimci karanta allahumma alayka muawwali wa ghayru zi mimma hawar rijalu rijalu zid dariqi in alalu wa ghayru zi da wani wannan mimma hawar rijalu daga abinda mazajen dariqa suka taro rijalu zu dariki mazajen wannan dariƙa in anaru in Allah maka muwafiqa ka samu to ka lazanci karanta su da izini lakinna sirrahum bi jiddin qalilal la bil huwaina wa mudaratir rijal lakinna sirrahum sai dai cewa sirrin mazajen dariƙa bi jiddin da kokari ne qalilal hakika ake samun sa la bil huwaina ba da kasala ba da sanyin jiki da takama da iyaye ko kakanni wa mudaratir rijali kuma ba da yi wa mazaje mudarati ake samun sa ba mutum ya zo ya kawo kuɗi kawai a yi masa addu'a ya tashi ce shi kenan shi ya samu sirrin dariƙa ba ruwan Allah da wannan duka su kansu shehunan dariƙa suna faɗi suna cewa wa hadhihi dariqatu la turasu anil abi wal jaddi wa inna ma hiya dariqatu al amali wal jiddi wa zarfi dunya al khaddi wal wuquf inda al hajji shi wace bal biltizami ma atawlu zuma wa bittibai qawlihim malzuma bal bari dai biltizami ma atau da lazimtar abin da suka zo da shi nuzuma na lazimi wa bittibai qawlihim da kuma bin maganganun su malzuma shi ma abin lazimtar wato shehu radiyallahu anhu yana nufi cewa duk mutumin da yake so ya amfana da asrarai na shehunan wannan dariƙa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa a cikin ruhin su ne tsarki to ya lazimci karanta wurdin dariƙar su ayi lazimi da kyau na asuba ayi lazimi da kyau na yamma ayi wazifa ayi zikirin juma'a a girmama iyaye a girmama dukkan shehunne da mukaddamai to sannan abin da ake nema ya samu a so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai a so iyalan gidansa amma mutum baya lazimi baya wazifa sai dai ya taho ya zo ya dunkule kuɗi ya ba shehunne su mai addu'a wannan zai samu albarkarsu amma ba dariƙa ba a shehu radiyallahu anhu yace la taktaran tahaddus al-aqrani anil julusi indahu ya fani la taktaran kada ka zabi tahaddus al-aqrani yawan fira zaman dandali da abokanka tsararrakinka anil julusi wanda zai shagaltar da kai daga barin zama inda hu a gaban shehinka ya fani ya wanda ya kare cikin halar Allah ya kare cikin shehinsa ya fahimci maganar da muke wanda bai san maganar ba zai ganta bakuwa ne idan falatat ma binail al asrar fasirru la yunalu inda al ijhar idan wato idan ka zama mai yawan fira da abokai ai ƙarya ai gulma a tafa ai dariya falatat ma kada ka kuskura kai kwaɗayi binailil asrar da samun asrarai na ɗariƙa fasirru shi sirrin Allah la yunalu baya samuwa inda ijhari a wurin da ake ɗaga murya ake bayyanar da shi duk inda ake bayyanar da sirri to sirrin baya samuwa lakin idza lazamtahu fil galibi faqad tafuzu minhu bil madalibi lakin sai dai idza lazamtahu idan ka lazanci zama da shehinka fil galibi a cikin mafi rinjayen lokacinka faqad tafuzu hakika zaka rabauta minhu daga gare shi bil madalibi da abin neman ka to wannan shehu radiyallahu ta'ala anhu yana nuni zuwa ga ainihin yadda su shehunnan tarbiya suke da almajiran su sabanin halin da ake ciki a wannan zamani ba a so shi muridi yana gari ɗaya da shehin sai kwana uku bai ma je wurinsa ba in ko ba garin su ɗaya ba anguwanninsu ba ɗaya ba to ba a so ya sati bai je ba haka nan idan ba garinsu ɗaya ba a so ya wata guda bai je ba idan ba ƙasarsu ɗaya ba a so ya shekara guda bai je ba so ake in mutum yana da shehin tarbiyya ya zama ya karanta ma yawan abokai ya zama da'iman yana zuwa halar shehinsa yana jin saƙo daga wurinsa wanda yake sakkowa a cikin zuciyarsa da ruhinsa mai tsarki amma mutum yana da shehi sai wata ma bai je wani ma sai ma ya manta in an tambaye shi waye shehinsa ma ya ma manta bai sani ba to irin wannan kamata su daina sa bakin ana magana dariƙa ya fi musu alkhairi a shehu radiyallahu anhu yace lakin idza lazamtahu fil galibi faqad tafuzu minhu bil matalibi lakin sai dai idza lazamtahu idan ka lazimci zama da shehinka fil galibi a cikin mafi yawan rinjayen lokacinka faqad tafuzu hakika zaka rabauta minhu daga gare shi bil madalibi da abin neman ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وقد تفوز حقيقة ذاك ربوت منه بالأدواء وهي ثابتة عند الرجال تبه وقد تفوز حقيقة ذاك ربوت منه رجليش بالأدواء دناسوة وهي إتوانا الناسوة ثابتة تبتتشياتي عند الرجال أو رمضا جن دريقا انتبه كفتك كفهمت أبن دمكي قيامك واتو زما دمت أوكين كواشيكي كافرن كي إن كان يوم زما دولي تو ذاك زما ولي إن كان زما دعدوي ذاك زما عدوي saboda haka ka zabi daya in zaka zauna da masoya manzo Allah da'iman ka zauna da su in zaka zauna da makiyansa da'iman su ma ka zauna da su zaka tashi da abin da ka je nema kawai man lam yanal ma'rifatar rahmani amaruhu ba atmad al azmani man lam yanal wanda bai samu ma'rifatar rahmani sanin ubangiji ar-rahmanu ba amaruhu shekarun rayuwarsa baki daya ba'at ta tozarta madal azmani matakar zamani duk ilimin mutum duk kudin mutum duk darajar mutum duk gatansa matakar ya zo duniya bai samu ma'arifa ba sanin Allah shi Ibrahim ya ce to rayuwarsa ta tozarta matakar zamani khalaqtu zal khalqa li abuduni yani bi abuduni ya arifuni khalaqtu zal khalqa ubangiji yace na halicci wannan halitta li abuduni dan su sani dan su bauta ni yani abinda Allah yake nufi bi abuduni da su bauta ni ya arifuni ai su sani la ta'arju laka binailil irfani idza tara ajiba qurbar rahmani la ta'alu judaka kada ka takaita kokarinka binailil irfani daga neman ƙarin sanin Allah idza tara idan kaga ajiba abun mamaki qurbar rahmani na kusancin ubangiji wato idan kaga ka samu kusanci karka ce ma'rifa ta ishe ka kai ta cewa halmin mazid halmin mazid halmin mazid hadara kuma za ta rika cewa waladaina mazid ma'rifa ba ta isa yace ya zahar min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablahu wa ba'du sarmada ya zahar min shay'in ubangiji yana yin tajalli daga cikin kowane abu ala shay'in yana yin tajalli akan kowane abu lada shay'in Allah yana yin tajalli daidai kowane abu wa qablahu Allah yana yin tajalli gaban kowane abu wa ba'dahu Allah yana yin tajalli bayan kowane abu sarmada titir haka abun yake wa in rajibta fi ziyad iman fatubna suhan ardi fanha ihsan yace wa in rajibta idan kai kana kwadayi fi ziyad imani a cikin neman ƙarin imani fatubna suhan shawarar da zan baka farko kai tuba na gaskiya ardi fanha ihsan wannan tubar kuma ka goya mata da kyautayi ka goya wa tuban naka ihsani la tubgidanna musliman la taqbabi illa li hakki shari'atil muhazzabi la tubgidanna musliman kada ka yi gaba da musulmi la takabari kar ka yi fushi da musulmi illa li hakki shari'atul muhazzabi sai dai idan ya keta shari'an nan ta abin tsarkakewa Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lazim qiyamul layli jawi ma'ida akli halal sirfi aidan udda lazim ka lazimci qiyamul layli ai dare jawi kajiyar da ma'ida uwar hanji yunwa aklal halali karkacin halal in ba za ka iya zama da yunwa ba asirfi tsantsan halal aidan kuma udda shi ma an kirga shi cikin abin da ke ƙara imani wato shi yana nufi ka rika sabo da yunwa idan ba za ka iya zama da yunwa ba to duk abin da za ka cika ci halal domin wannan yana daga cikin arkanul wilayati qillatul da'ani qillatul kalami qillatul manami hamlul azamin jamil alani ونافي الإكوان واسمت صاحب أهل المروءة من الأقارب ونافي الإكوان شو يتك ركي وينقوى مسلمين فيها واسمت كزمن كويتي صاحب كأبوتكي أهل المروءة ما أبوتا متنشي من الأقارب دقا مكسانتانك duk wanda zaka abotaka da shi ya zama yana da mutunci a wal mar'u fi dini karim ila hamim in salihan fasalihun wa in bahim wal mar'u kaga mutum fi dini qarinihi yana cikin addinin abokinsa ne alhalim makusanci in salihan idan abokinsa mutumin kirki ne fa salihun shi ma sai zama mutumin kirki wa in bahim idan abokin nasa dabba ne bahim shi ma sai zama dabba komin kirkin mutum yana abotaka da mutumin banza sai an waye gari ya dawo mutumin banza komin lalacewar bawa din yana mu'amala da mutanen kirki wata ran sai ya dawo ya zama mutumin kirki تذكر الميزان نشر الصوفي ما في الجهين من دوام الأسفي تذكر الميزان كرك يوان تناني أجمد شأن أو معوني شنوان أو أيكن كذي تكا أيكن كميكر كيو زي تكا معوني كوكو أيكن كنت يعني زي تكا نشر الصوفي كرك تناني أكم بنتكن تكدو ka aikata alkhairi ko kuwa in an karanta za ka yi kuka ma fil jahimi ka rika tunanin abin da yake cikin wutar jahimu min dawamil asabi na daga dawwama cikin bacin rai da bakin ciki yace wa fil jinani min ihsanil huri ma al jawari ma ihsanid duri wa fil jinani ka dinga tunani cikin abin da yake cikin aljanna min ihsanil huri na daga kyawawan yan mata hurul in ma al jawari tare da kuyangi ma ihsanid duri tare da kyawawan gidaje da katangu wato waɗannan duka suna ƙara imani tunanin mizani tunanin binciken takardu tunanin wutar jahimu a tunanin aljanna tunanin matan aljanna tunanin kuyangi da tunanin gidajen aljanna wannan duka yana ƙara imani wadum ala mukaffiratiz zambi akadu ha salatu hadal qurbi wadum tadawwama ala mukaffiratiz zambi abu karanta abin da yake kankare zanubai akadu ha bari in ga maka mafi karfin abin da yake kankare zanubi salatu hadal qurbi shine salatun wannan qudiri wato salatul fatih ma gulika salatin shauti jani li'annaha la tatruku min az-zunubi shazzatan wala fazza min hal musabba'atu subhan wa masa hikayatul azani aidan zattisa minha daga cikin abubuwan da ke kankare zanubin bawa almusabba'atu karanta musabba'atul ashri subhan da safe wa masa da yamma hikayatul azani kwaikwayon ladan idan yana kiran sallah aidan kuma zatta saka zama mai koyi da shi yin haka yana kankare zunubi anwa'u azkarin atat fil mazhabi salatuna ala rafi'il mansibi anwa'u azkarin nau'o'i kala-kala na zikirori a tat sun zo fil mazhabi a cikin mazhabobi cikin hadisai salatuna amma salatinmu salatul fati lima uglika ala rafi'il mansibi tana bisa madaukakin matsayi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da kansa ya ce ma salla alayya ahadun bi abdala min salatul fati lima uglika salatu tasbihin wa tasbihun kaza tudabbiru alqur'ana ra'il ma'akhadha salatu tasbihin hakanan salatu tasbihi tana kankare zunubi wa tasbihun tasbihi shi kanshi yana kankare zunubi kaza tadabburul qur'ani hakanan tafakkuri da tunani cikin alqur'ani yana kankare zunubi ra'il ma'akhadha kariki wannan marka ka lura da wannan marka da muka baka ka kama su da kyau zaka samu kankarewar zunubanka yace warakatan khufyatan naqlul khuda ila almasajid yukaffiru alkhada wa rak'atani kaga yin sallah raka'a biyu khufiyatan a cikin daki a boye ba tare da kowa ya ganka ba shi ma yana kankare zunubi naqalul khuda cire taku ila almasajid zuwa masallaci yukaffiru alkhada shi ma yana kankare zunubi mutum ya tashi ya kama ya tattaka ba tare da ya hau mashin ko mota ba shi ma yana kankare zunubi كذاك إسباب الوضوء وقد أما كذاك باو حاجة زدي كذاك إسباب الوضوء هكذا كوتة تعالولا أيتا دا كو تنا كان كري زنبي وقد أما هكذا ريكي سندر مكاو أطلقت دا شي تيتي كو أطلقت دا شي إزوا غون وري وان دا يكي زي, زي, زي حلقة كو زي شوتو shi ma yi masa wannan taimako yana kan kare zunubi ka za ka ba wa hajatin hakanan biya wa mabukaci bukata zidi ka kara da wannan shi ma yana kan kare zunubi wa abdu mawjul bahri fikratan musafahatul ikwani fa kun muktanisa wa addu mawjul bahri da kirga adadin kumfan teku fikratan da tafakkuri musafahatul ikwani gaisawa da yan uwa hannu da hannu shi ma yana kan kare zunubi fa ka riki wannan mukuta nisa kana mai farauto sauran ta amiru shaksin ramadanu saumuhu wa qa'imun fi yuma hajirmuhu ta amiru shaksin mutum ya dinga raya ramadan watan ramadana saumuhu da azuminsa wa qa'imun fihi da mai tsayuwar dare cikin watan ramadana yuma hajirmuhu shi ma wannan ana kankare zunubansa hajjun wa umratun wa sirru sadaqa min hilli malin ni'matil sadaka hajjun kaga hajji na kankare zunubi wa umratun yin umra yana kankare zunubi wa sirru sadaka da yin sadaka a asirce min hilli malin daga kudin halal ni'matul sadaka ma dalla da sadakar da aka yi ta kudin halal ta'alimu sibiyatin salatu saffi fa kullu zaka zakaru fi sufi ta'alimu sibiyatin koyar da kananan yara salatu saffi sallar jam'i fa kullu zaka kaga dukkan wannan zakaru malamai sun faɗa sun ambata histori a cikin littattafai yace wa haka afatin tuqassil qalba hubbur riyazati ashaddu aiba to tunda na ga maka abin da yake ƙara imani bari kuma in ga maka yanzu abin da yake busar da zuciya yace wa haka bari in ga maka ko kuma karbi ka rike afatin ga wasu illoli tuqassil qalba waɗanda suke busar da zuciya hubbur riyasati farko shine san girma ashaddu aiba wanda yafi kowane aibi girma mazhum wajibatun jalisu su'i fushun namimatun wa nafsu su'i mazhum kakaci wato ba wajibatun da gulma jalisu su'i zama da abokin banza fushun alfasha da batsa namimatun annamimanci wa nafsu su'i mummunan fushi mummunan zuciya wannan duka suna busar da zuciya kaza hawan nafsi fala tattabi'i wa fidduna izhad bila tatabbu'i kaza hawan nafsi haka nan bin san zuciya suna busar da zuciya fala tattabi kada ka bita wa fidduna abin da yake cikin duniya izhad ka guje shi bila tattabu'i kar ka zama mai bin duniya dan tana busar da zuciya kun hilsa baitin wa tazil kullal wara la tasdi ba qawilan wala ila yace idan kana neman abin da zai amfane ka kaga cewa zama da ma'abota wannan zamanin zai cutar da kai zuciyarka za ta bushe to kun hirsa baitin ka zama kamar shimfidar daki ka san shimfiɗar ɗaki ba a fitar da ita sai shekara shekara za a yi kwale ma za a yi shara to ka zama kamar shimfiɗar ɗaki ba ka fita sai lokaci lokaci kamar yadda ba a fitar da kafet ɗin ɗaki sai za a yi shara sai kamar sallah karama ko babbar sallah ko kuma wani al'amari dai babba ya taso to kai ma ka bar fita in ba wani al'amari babba ya taso ba wa atazil ka kawar da kai kullal wara ka watsar da dukkan halitta la tasadib a kawilan kar ka rika jin dadin maganganun su wala mira balle a rika jayayya da kai a majalisa wa gubba darfan an uyubin nasi wal takfalan anhum bi kulli basi wa gubba darfan ka kawar da idanka an uyubin nasi daga barin kallon aibun mutane wal takfalan anhum ka rafkana gabarin su bi kulli basi duk abin da aka yi kace la basi ba ruwanka da jayayya komai aka in ma suka yi mara cewa ga ga la basi yayi ba komai tasaddaqil mala liwajhi Allah zur qabra muslimin bila tanahi tasaddaqil mala ka rika yin sadaka da kudinka liwajhi Allah dan zatin Allah zur ka ziyarci qabra muslimin qabarin muslimi bila tanahi babu hani ko da wani ya ce maka an hana karbi da shi kawai la tahlifan illa idza qayyatta ala mashi'ati mata halafta la tahlifan kar kar kayin rantsuwa illa idza qayyatta sai idan kawo kanka da baibayi ala mashi'ati absa mashi'ar Allah wato sai ka ce insha Allah wallahi zan yi kaza ko kuma ce wallahi zan zo insha Allah mata halafta duk sanda zaka rantsi ka ce insha Allah yace kadinta har nasihatul ikwani ala iktisarin misl ahli al-ani nasihatul ikwani nasihar da nake wa yan uwa karinta hakika ta kare anan alaktisarin abu sa takaitaccen bayani misli ahlil ani nayi abun ne tamkar misalin ma'abota wannan zamani mutanen wannan zamani ba su da shekaru da yawa shi yasa ni ma ne baitukan ba yawa fi amil isnain wa arba'ina ba'da salasa asharatan magina wato a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu na rubuta wannan wato wannan wannan wannan kasida wannan nazami na ruhul adam asharatan ma'ina dubu ɗaya kenan ba da salata wato bayan shekara ɗari uku al'israinu arba'ina arba'in da biyu shi ne ya haɗa dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da biyu sammaitu zan nazma bi ruhil adabi lima hawa min hikamin wa adabi na ambaci sammaitu na ambaci zan nazma wannan wato wannan waka bi ruhil adabi da suna ran ladabi lima hawa domin abin da littafin ya taro min hikami na hikimoni wa adabin da na dubba mu'taziran inda zawil albabi wa munshidan qawla fatal andabi mu'taziran ina ne ba da uzuri ne kafa hanzari inda zawil albabi amma a wurin ma'abota kwayar hankali mara hankali ko ka bashi uzuri ba zai karba ba dan hasada tana damun shi wa munshidan kuma ina ainihin wato ina maimaita wani baiti na fatal andabi ma saurayin nan wanda yake na mashuran waliyai almajirin manya-manyan waliyai baitin da yayi ni ma ina maimaita shi wani bani ihda wa 20 sana ma'azratun maqbulatun mustasana wani bani shekaru na lokacin da ne wannan wannan kasida a ihda wa 20 shekara 21 ne a ma'azratun wannan shekaru na ko sun isa uzuri maqbulatun abakkar ba mustasana abar kyautatawa duk mai hankali wanda ba mahasadi ba ya ga wannan kasida ko da ya ga kuskure aka ce ai dan shekara 21 ne yayi ai ya ce masha Allah ballantana ma ba zai ga kuskuren ba in Allah ya yarda famfa bi zannazmi jami'al mu'minin ya rabbana bi jahi khairul mursalin famfa ya Allah ka amfanar bizan nazmi da wannan wato wannan nazami wannan littafi jami'al mu'minin dukkan mu'minai ya rabbana ya ubangijinmu bi jahi khairul mursalin dan alfarmar fiyayyen manzanni waj'alhu khalisan liwajhikal karim ya rabbi ya ladihu rahmanur rahim waj'alhu Allah ka sanya wannan littafi khalisan tsarkakakke li wajhikal karimi dan zatinka mai girma ya rabbi ya ubangiji ya ladihu ya ne tausayi rahmanu ya ne rahama rahimu ya ne jin kai ولا يغرنك بحفظ النظم كوني سجيرا في بلاد العدم كوني سجيرا kasancewa ta karamin yaro fi bilad al-adami a garin bakaken fata wala ya gurranka kada wannan ya rude ka kada wannan ya rude ka yaudare ka bi hibzin nazmi ka ce ba za ka haddace wannan littafi ba fallahu yattasu bi fadlin man yurid wallahu zul fadli al-azim wal murid fallahu shi Allah yattasu yana keɓanta man yurid wanda iga dama bi fadlin da falala wallahu shi Allah zul fadlil azim ma abojin falala ne girma ne wal murid kuma shi ke nufin bayi da dukkan falala da alkhairi ba mai ce da shi danne baya yin abu a kyare shi in ya bayar kuma ba mai iya kwacewa kar qala fi hadha al majal al amjadu khadim daha al maliki ahmadu a khadim daha hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al maliki mai bin mazhabar malikiya ahmadu mai suna ahmad bamba shugaban dariƙar muridiyya can sirgal a tiwawun karkala hakika ya faɗa fi hazal majali a cikin wannan fage al'amjadu mai girma yace falaysa yusibu sawadul jismi baladatul fatawa su alfani a sawadul jismi bakin jikin mutum dan wato baka fatan mutum falaysa yusibu bai zama yana janyo masa ba baladatul fata taurin basirar saurayi wasu alfani da mummunan fahimta dan mutum baki ne ba zai zama jahili ba dan mutum baki ne ba zai zama mara fahimta ba ya rabbi ya ubangiji ya rabbi ya ubangiji bijayil hadi fa kuffa anna kull sharri adi ya ubangiji ya ubangiji dan alfarmar alhadi mai shiryar da halitta fa kuffa anna ka isar gabarin mu kull sharri adi dukkan sharrin makiya munna alaina bi kamalil irfan wa kulli margubin bi khairi adnan munna alaina kai baiwa gare mu bi kamalil irfani da cikassanin Allah wa kulli margubin da dukkan abun nema abun fata abun guri bi khairi adnan dan alkhairin annabi mai kaka adnan fastur uyubana bi sirkal jamil wa qahar aduwana bi qahrikal jamil fastur uyubana Allah ka sitirta aibobinmu bi sitrikal jamili da sitirar nan taka kyakkyawa wa qahar karin jayi aduwana makiyanmu bi qahrikal jamil da rinjayanka mai girma والحمد لله الذي قد أولى تيسير نزمي فا ونعم المولى والحمد لله yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wannan da yake kad aula hakika ya jibinci taysira nazmi saukakewar nazamina fahawa shi Allah ni'mal maula ma dalla da ubangiji majibincin lamari summa salatu ma taslimis salam ala nabiyil mustafa khairul anam summa salatu sannan salati ma taslimis salam tare da wato aminci wanda yake gaisuwar aminci alan nabi a bisa annabi al-mustafa zabin Allah khairul anam fiyayyan talikai alai ya tabbata gare shi wal ali da iyalan gidansa wa sabin da sabbansa abrar masu tsananin biyayya ga Allah ma faza bil irfani kullu sabbar matakar kullu sabbarin dukkan mai yawan hakuri faza ya rabauta bil irfani da sanin Allah wato duk mai yawan hakuri zai samu ma'rifa sanin Allah حق قدره ومقداره العظيم يا رب يا رب يا رباه يا صمد فقم مجيسا لنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجز أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل قدر المقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير كفيت سهابي في الطريق حالا فكلهم بالجذب نال مناء ولم يطؤ للأبطال قبلي مثل ما من ذا العبد من فيض يروق سناء لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشكر ربي ليس ضري آخرا فأصدر أبداعي أنيل فلاء لا إله إلا الله وذلك من حب رسوله وسره في سرد له الأمداء قوس لواء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حب محمد وإياك العصي عليه فلا آل وذلك جيشي وهو درعي ومعسري وإن الثني داء أديره دواء وذات عاتي نهري وصومي وحجتي وفيه صلاتي منه نمت عناء وذلك حرصي وهو بيعي وثروتي وأكلي وشربي منه للطور واء فلم أرجو مخلوقا سوى البدر سيدي محمد الماجي منيلي منيلي ولاء وقد شد فقري واضطرابي وطاقتي ولم أطمع عن من غيري طه عطاء الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أدني جل عجداء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يعطي الأمين هداء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها لن أوق بعد على عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ينال القلب منها جلاء يا رب يا رب يا رب عليه صلاة الله ثم سلامه لسقمي وأمراضي تكون شفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الحادي تكون جزاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها روحي ينال عباء عليه
وصحب مصطفين صفاء لا إله إلا الله لا إله